بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الوقوف رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه كقدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زمو ci gaba da karatunmu a cikin littafin durusu lugatil arabiyyati da gairin nadiki na biha za mu tashi a kan addarasul hadi ashara darasi na goma sha ɗaya filhafilati a cikin bos kafila shi ne babbar mota kamar tular zero da sauransu irin motar yan makaranta ko to filhafilati ka ce a cikin bos ko kuma a cikin lectures babbar mota ne da mutane suke hawa to a ciki aka yi tatta aka yi munakasha tsakanin wasu mutane al'awar mutumin farko ya ce assalamu alaikum tsani na ce ya ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu al'awar ya ce masu muka ya ake mai sunanka ya ɗan uwana tsani ya ce ismi abdullahi wa masu muka sunana abdullahi kai kuma mai sunanka al'awar ya ce ismi faisalu sunana faisalu a ɓalibin an ce ya abdullahi shi ma ya mayar mai da tambaya ya Abdullahi kai dalibi Abdullahi ya ce na'am Faisal ya ce aina ta durusu ya aki aina kake karatu in gane ta durusu daban to darrisu daban aina ta durusu aina kake karatu Abdullahi ya ce adurusu bi jami'atir riya ina karatu ne a jami'ar riya Faisal ya ce fi ayi kulliyatin ta durusu a wata kulliya kake wani department kuke ta kome kake Abdullahi ya ce a zuru su fi kulliyatul handasa ya ce yana yi a ɓangaren injiniyarin. Faisal ya ce fi aiki sanatin ta durusu. To yanzu a cikin wani shekara ka ci, wannan karatu a cikin wani tayin wani shekara ka ci, aji na nawa kenan. Abdullahi ya ce a zuru su fi sanatin tariya shekara ta biyana aji na biyu kenan. Yana 200 level. Faisal ya ce a tarikul muhandis Salmana, shin ka san injiniya Salmanu? Abdullahi ya ce raba tabbas ko ustazi shi malami na ne ko a sanu mudarrisin fil kulliya shi ne mafi kyan malami a makara kulliyan gaba da Faisal ya ce man aula ya fitiyatu alladina ma'aka wayannan samarin da suke tare kai su waye ka annahum ikwatu ka kaman yan uwanka in gani Abdullahi ya ce na'am um ikhwati su yan uwana ne li arba'atu ikwatin wa salatu akawati ce ni ina da yan uwa maza guda hudu ina da yan uwa mata guda hudu me yasa yace arba'atu me yasa yace salatu ma na wasu ko wani karatu da kaiwa karka ce bai na matsa ba ba gobe ba na to me yasa muka ce me yasa saboda mata mata dama mun ce za a cire ta maza daga uku kenan har zuwa goma su mata kuma za a za a cire ta maza za a sa su faisal ya ce aina ya duru su haula to wayannan su kuma yana suke karatu bilal ya ce amma ikwaci amma yan uwana fa kullum ya duru suna bijjana dukkan suna da yan uwana maza aisa wa huwa wa huwa akbaru minni isa ya fi ni ya fi ni yayana ne ya duru su bi kulliyati yana bangaren likitanci wa ibrahim ya duru su bi kulliyati tijarati shi kuma yana bangaren kasuwanci wa ishaqu ya duru su bi kulliyati adabi wa isma'il ya duru su bi kulliyati ulum ulum wa ulai salatu azgar minni wa inna ukum kuma kasa suke ne wa amma akawa amma yan uwana mata fa yadrusna kaga fa yadrusna yadrusna da ba fi ili mudari zai ba zama mamani ala sukun idan ya hadu da nunu niswa to gashi a ilma da rasatil mutawassila suna jinya Zainab tadrusu fi sanatil ula tana ajiya wa Salma tadrusu fi sanatil thaniya tana ajiya walaila da dubu su sanadi salisa tana a cikin lati sisiri ke faisal ya ce fi ayi madarasatin ta durusu a kawatu ɗan uwanka a yana suke karatu a wata makaranta suke karatu abdullahi ya ce ya durusu na fi madarasatin kalibin wale lilbanati bi makka suna karatu a makarantar da ke ce mata kalin dan wali madarasatin kalibin wale lilbanati ta mata ce zalla bi makka ta makka faida ne ce aina taskununa antum aina kuke zaune yanzu abdullahi ya ce ikwati yaskununa fi mahajil jami'a suna zaune a cikin hostel din hostel din ko ba hostel ake cewa gurin kwana suna suna zaune suna suna zaune a hostel din makaranta amma ana fa school ma karibi amma ni ina zaune tare da wani dan uwa faisal ya ce ya mutu zawujin an ce ya abdullahi ya abdullahi kana da aure kaga yana daga shi na waji ma irin ma na waji da ko ma na magani ko abdullahi ya ce lalansu bi mutu zawujin shi da waji ba malam ba fa bane ko faisal ya ce ma unwanu da to ya yi adireshin ka saboda yana so ya je gunsa ka san su tun ba da awa ya ke bayan dole mu mutu da ka ciki ta da kana da adireshin ka Abdullahi ya ce hadi bi dakati wannan kati na ne ka gani siya unwani cikin ta fa adireshin ya ba college ko wace an muta Faisal ya ce ashkuru kai haki na gode ma ana masrurun bi da ina farin ciki ina mai farin ciki da addu'a da kai ana ta'anzilu fil mahabbatil qadima yake shi zai sauka a tsohuwar tasha tsohuwar tasha abdullahi ya fi amanillah ita cikin allah cikin amincin allah to haka ake canza fi amanillah wa ilal lika sai mun hasu allah allah sai mun sadu asaiku li faisal to shi direban ko kuma karan mota ko wanda ana gaya waya sai ga faisal ya ce hadal bab lil dukuli ya aki an nuzul min huna to wannan kofar da zaka sauka wannan kofar da kake gani in za a shiga ne ya dan uwa ta can ake sauka larabci ne ba dole sai mun yi kokari ya zamu mu dan gaggiya namu din wannan muke sai wannan sai kin zai zama shi direba tunda yakan yin aiki biyu ya zama shine direba kuma shine biyu ta ta nan ake sauka nan ai na gurin shiga kaga su ko dama akwai tsari mun ko ta ina ne ko ake shiga ko ta ina abin da mu ya hankali to masha Allah darasin ya kare ga samaye to wannan ajib alil aslat al adiya din nan ba sai an yi ba sahi ma ya kan inganta ka gyara abin da ke zai zo din la ya'rifu abdullahi al muhandis salman haka ne abdullahi bai san muhandis salman nan abdullahi muka zawuji Allah haka ne eh haka ne abdullahi muka zawuji Allah ya tsaya Bala ba ka ne? Ga kawai ne da biyar. Masha Ya durusu Abdullahi fi sanatul ula. Yana wannan zan level. Nazala Abdullahi bil hafilati qabla nuzul Faisal. To wannan an ce sahi ka inganta su sai ka ce ya arifu Abdullahi al muhaddasa Salman. Abdullahi laysa bi mutazawwij. Abdullahi ya durusu bi sanatul thaniya. نزل فيصل قبل نزول عبد الله أجيب عن الأسئلة الآتية هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس الهادي عشر كأمس وانا تنبيه أما وانا تنبيه لك تيجي وانا تنبيه شو باش العلاقة على درس العشر karka ce ba ginannu ba ne ba su da alaka da darasi na sha'i kawai na so ka amsa su aina ta durusu an ta malama fa kai aina ta durusu mai gaji da ma? aina taskun aina kake zaune a ta'arifin lokacin faransiya wadda amsa mana ba mu fara gitan mai min ayi zatin tasma wal akbar sai ka ce amana ko program a tarihu baital mudarris ka san gidan malami tamal al-amthila thumma za fi farad fi ma yali al-mudari min al-fi'l dhahaba ba'da isnadihi ila dalil sai ka kula da wannan misalan ka sanya a cikin inda ba komai din nan mun gane sanya a cikin inda ba komai din nan cikin abin da yake bin fi'il mudari ko ka sa zahaba bayan ka jingina zahaba din zuwa ga dabi misali abdullahi ya durusu bi jami'atin riyad wa ikwatu aidan ya durusuna bi jami'atin riyad wa akawatuhu ya durusuna fil madrasati almutawassila zainab ta durusu fi sanatil ula to abi aha ذهب الى السوق كل صباح الطلاب ذهبوا الان الى المدير yaji ai karbi jingira shi kawai da da miri ukhti zahabat ila almadrasati aminatu wa fatimatu wa aishatu zahabna al'ana ila almaktabati aina anta ya amar kaga ai duk zahaban yace ana zahabtu al'ana ila almasjid inda inda nan dakin Allah ikmal aljumal aljumal alatiya biwajhi fi'l mudari munasib ka cika wannan jumloli da za zo da sanya fili mu dari da ya dace da su a kullab sai aka ce kwanatal kadami kulla kulli usbuyi dalibai da da kwallon kafa ko wani safiya yana abuna mana mudari ya ce ya suna wasa almudari su daji da addansa ala sabura yaktubu yana rubutawa ai mu dare akawati dash dash asiyaba fi sabon yaga kun gane yaga silo daban ko to mata ne yara ce ana dash dash alqur'ana kullu sabati دجج الأخبار من العلاءة ليوم يا عبد الله مداري يتي كومادي هم سونيراتي الطالبات دجج إلى المدرسة بهاتي لك المدرسة ɗalibai matan nan dajiyar zuwa makaranta da motar makaranta. Na? Dajiyar al'adana fi gurfati ka ya abi. A. Yawwa, kun gani? Kana jin kiran sallah shi a cikin ɗakin ka. Abdullahu dajiyar al'udarin ta asilatan kasiratan. يسألون المدرس أسئلة كثيرة النساء داجل التفاح شكرا المديرة داجل الآن من مكتبها نعم كخروج الآن من مكتبها تلد مني تقول لنا من daban da kilafa in minni da gaba za ka kawo to sai ka abin da ta kaga fita ne in ila ne ba rika kula da wannan ana jaja fi kulliyatil hanyar الدروس ابتدى الآن دروسها في الدفتر ربوتها أها أها أبتي sun suna neman kanunan liswani kuma ana yin kakare shi yasa na kafa kunne kulli awil mubtada fi kullin min al-jumal al-atiya ila zam wannan mubtada wayannan jumloli farko farkon su na mubtada da yazo kamar da shi ya koma jam'i tun da mufaradi ne at-talibu yadkhulu al-fasla yadkhulu al-fasla ar-rajulu yaqulu al-urz urza kusan urza ne shinkafa al-amil ya'malu fil matna'i thamaniya sa'ati al-ummal yasna'u ya'maluna fil matna'i thamaniya sa'ati التاجر يفتح الدكان في الساعة الثامنة يب نعم في الساعة الثامنة الطبيب يذهب الآن إلى المستشفى الأطباء آن إلى المستشفى أوكي تبحث عن المكنسة كنت المكنسة انتيا مهم. نعم يبحثنا عن المكنفة المدر المدرسة تدخل الفصل في الساعة السابعة المدرسات الطالبة تكتب الدرس الطالبات تكتبن تكتبن كو يكتبن هذا هو الطالبات يكتبن كو تكتبن me yasa aka ce taftuno me yasa aka ce taftuno wanne ne gai wanne ne wadda ake ba da labari wanne ne yaktubna wanne ne taktubna ba so shi ne jamilatu ukhti ta'rifu al-lughata al-faransiyya hmm jamilatu yawwa to shi kenan بنت أمي تدرس في الدرس في المدرسة الثانية أمي أو شيكي أها تدرسنا فمداري إذا أي بناء ستسكن فنعتني من نسوة أتينا So, I'm glad that I'm To, annisil fa'ila fi kullum min al-jumal al-ati. Wannan fa'ilin ya koma wace. Ki wannan duk jumlolin da za su zo. Aina yadrusu akuka ya ali. Sai ya ce aina tadrusu tadrusu uktuka. Kun gane? To, ya sharabu abil kahawata. Ummin kahawata. Yal'abu diful ma uktihi. تلعب الطفلة يذهب الطالب إلى المدرسة تذهب الطالبة طالبة أي إلى المدرسة أين يجلس المدرس؟ مدرس تعمل معي شوف كلا تيتي تذهب أنت تذهب هي تذهب duka to abin da yake so ya nuna mana anan shi ne idan anta ne da anti duka ta ne kun gane anti misali hiya za a ce ta sabu anta za a ce ta sabu kun gane da hiya kai afuwan da anta duka a mudari insu abu ɗaya duka ta za a sa kuma mun zane da mafi mudari idan sulasi ne ko kumasi ko sudaci ana yi wa harafin farkon fataha idan ruba'i ne ana yi wa harafin farkon rufuwa to shikenan mutum ya huta hawil fi'la fi kullin min al-jumal al-atiya ila mudari wannan fi'ilin dukkan juya shi koma mudari ana zahabtu ila suqi ana azhabu ila suqi ka gani gasala al-waladu wajhahu bis-sabun Abdullahu kharaju min al-fasili من الفصل بأي جامعة درست يا فيصل kagari an so a rike karke asalibatu da kannal fasla ya da kullal fasla laibat aminatu ma ukhtiha kataba almudarrisu darsa ala sabura yaktubu سأل طلاب المدرس أسئلة كثيرة نزل الركاب من الهافلة شكرا غسلت أم الثياب تغسل أم الثياب تأمل المثالين كقول أن المثالين قلابي ثم حول الأفعال في الجمل الآتية إلى أفعال منفية كقول أن المثالين قلابي sannan ka juya fi'ilai din a cikin wannan jumloli da za su zo su koma zuwa ga fi'ilai manfiyai wadda akwai korewa a cikin su misali da kace ka taba Ahmadu darasa ma ka taba Ahmadu darasa ma kasha kasha yaktubu Ahmadu darasa la yaktubu Ahmadu darasa ngani ana ashrabu shaya la ashrabu shaya kaga ko inda mali za ta yi aiki abin da yasa ka wannan akwai inda laci kun fahimci magana sosai to la'ibna kurat al-qadam al-yawm kaga mace za ta zauna mali daga kawai zan kusalim ne daga kaji harshen ka bai zauna bai zauna abi ya zabu ila suki kulla yau la ya zabu abi ila suki kaga ukti ta durusu bil jami'a za ta durusu kaga lace za ta zauna a fista suratul naba'i ya a fista suratul suratul naba'i ya maryam kun gane sai mu tsaya ta amalin amsila ثم أجب على الأسئلة الآتية مطابق حرف الاستقبال ما تلا أيدي ما بين ولا قوة لا أيدي في المدارس to abin da muka karanta da ya Allah ba mu hadin shi abin da muka kuskure Allah ya shi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق ناصر الله ولا دي إلى سرادك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله